shi ya iya rafa an tara fa'ili ya iya rafa an tara fa'ili wajen malam a hafashi ma da malaman kofa suka ce ai ala kulli hali jari da majururi ya iya rafa an tara fa'ili ko bai dogara da kome ba wala hafashi wal kufi yufi za ka abjala yanzu mu jira ko wala habashu wal kofi fi za ka afdala malam habashu da malaman kofa sun ce ma ko bai dogara da kome ba hanya ta biyu ta irabin safa muta'allalun mubtada ne wanda yake mu'akhar wujuba ya zamo mu'akharun wujuban kenan yani alfiya yake faɗa game da wannan inda yake wajibi a jinkirta mubtada fihi takaddumul haba wa nahu indi dirhamun wali wa dar multazamun fihi takaddumul kaza idza ada alaihi mumaru mimma bihi anhu mubina yubaru kaza idza mal fi'lu kana al khabara aw qudrat imaluhu munhasira to wa habaran masu rikakkato a kaddim abada kamala na illati ba wa ahmada ko to a muta'allalu tayi a ce mubtadani wanda yake mu'akhkharu juba jari da majalurin da ya gabata shi kurbihi shine labarin koko a ce shi ya rataye da labarin kenan a baitin nan muna da jumloli har guda nawa guda nawa ne suke da mahalli a lirani guda nawa ne ba su da mahalli a lirani wai ni kafani faka da mallaisa jajiyan bi husna wala fi qurbihi muta'allalu ibtida'iyya ta gaba ɗaya to kafani to to ai ta kanta wai ni kafani gaba ɗaya jumla ce to ita kuma me tana da mahalli ko babu na kiya ce ko to kafani fa jumla ce wadda yake ta zo labarin inna ko sai ya sa mahallin rafa take ko wai ni kafani fa kada sai wacce ko su kenan ko ita kenan laisa jaziyan jumla ce da ta zo silan mausuli ba ta da mahalli al'irali sai wacce ko su kenan shi kuma fa jumla ce to ita tana da mahalli a liraji ko kaga saboda a in jumla ta zo da shi kenan ba ta da mahalli yawwa adafi ce a kan jumla da ba ta da mahalli adafi ce a kan jumla wadda ita ma ba ta da mahalli a lirabi in aka dafta jumla a kan jumla da ba ta da mahalli a lirabi ita ma sai ta zama ba ta da mahalli in adafta ta a kan jumla da yake tana da mahalli to ita ma sai ta zamo tana da mahalli to ita na adafta ta ne a kan laisa jaziya man lafi kurbi sai muta'allal wanda yake ba mamora a jikin cewa ina kusa da shi wa'inni kafa da ake cewa a murari'insa kafa ya kafi me yasa ya zo babin fa'ala ya fi'ilo menene yasa ya zo a babin fa'ala ya fi'ilo jalibi ne ko ko shuhura ce menene jalibin ya ce ya zo fa'ala ce wadda take ya iya lami ko fa'ala ne wanda yake ya iya lami ya mai lami ya ke faɗa game da wannan in fa'ulal zam awil ya aina nauka a ta ko wannan kama a ta ne ya yi daidai da a ta kafani fakada fakada masdari ne na ya ake cewa ma'a filin fakada ne ko fakada ya fikidu ne ko ya fikidu na fikidu sawa almaliki fakada sai dai fakada nan fa iri iri ce ko ko iri ɗaya ce amma a duba a gani a dubo a gani ma'anonin fakada sun kai kama gudana wannan dai fakara din masdari ne masdarin ne ya zo ki ya sani ko bai zo ba fa'alu Eh, saboda Mhm, to ya zo tun da dai mu'adda ne fakada mallaisa fakada masdari ne aka raba shi ga ne a ba wannan ba ai wannan mun wuce shi masdari aka rafa shi ga fa'ilinsa ko ga mafulinsa ko wa in yurab ya kamul walau bi murtafi yadda dan waje yake fada ko wasu fa'ilin kuna layan wa in ni kafani faqada faqada din mazari ne aka rafa ka ne ga mafulinsa ina fa'ilin mahazufi ne ko an shafe ana nufin fakadi shi ne shi dan waje ke cewa wa hasfu fa'ilin kuna la yamtani wa hasfu fa'ilin kuna la yamtani a shafe fa'ili a nan ba bane wanda yake ya anu wai ne ka bani fakada man laisa laisa dai fili ne ba mai sarrafa ba ko fili ne wanda yake ba mai sarrafa ba kamar yadda man suna ne wanda yake ba mutamakki ne ba ko yasa ba ruwan tasirifi da man ko laisa man suna ne amma ba ruwan tasirifi saboda ba mutamakki ne ba ne laisa fili ne wanda yake jami'i ba a sarrafa ba ruwan tasirifi da shi man laisa jaziyan ko jaziyan ne ko jaziyan sunan fa'ili ne daga jazayi jazi aka ce jaziya ya zo daidai kenan ya sunan fa'ili yake misin fa'ilin ju'ila min as-salasil ladhi ma waznuhu fa'ula din wannan ba fa'ula bane ba fa'ila bace kuma wadda take lazima ba fa'ila bace wadda take lazima a fa'ala ce jazayi jazi jaziyan bi wannan bar ma'anonin ba guda nawa muke da su alba'u wata adiyaji da ba ba ta ta'adda? haka ai ba ta an kawo ba ba ya yi haka din ya zama mai ma'anar aladin ce ala husna ta yi ta zama mai ma'anar aladin ta yi kuma ba tana bisa asalin ta wato ta zo don ilsaki ne ta zo don ma'anar ta asali ta yi ta zama kuma ta zo da ma'ana ala ala husna ala husna wani jajiya a an shafe mafulan nasa guda biyu ma da za yana sa daga mafulai guda biyu ma ko liyazzahumullahu a sana ma amilu liyazzahumullahu a hasana ma amilu kaga ta a daga hum da hasana to jajiyan iyaya husna ala husna ba zai saka min da kyakkyawa ba bisa kyakkyawar da ne masa in ne masa alheri shi ba zai saka min da alherin ba wala ke qurbi qurbi menene fu'ulu ko awan fu'ulu mazari kan zo dama musu awan fu'ulu ko ka ruba min qurba muta'addalu fa muta'addalu menene shi sun siga sunan mafuli ne amma ya zo a nan a matsayin ne masdari ya zo a matsayin masdari ta yi kuma sunan makari ne don na kusa da shi ba zan samu wajen moriya ba ko ba zan ba zan komai ba wata mamora kusa shi da shi ko ba wajen mora ya yi masdarin ne ya yi sunan makari ne ko a ai ba sunan fa'ili ba ne cewa aka yi wa bisini a to an a kan shi masari nini ya ake ce masari nini ya aka ce na filin da yake ya haura harafi uku kan shi ne ni na ana magana ne akan sunan maf'uli wanda ya shi din ne to amma wai akan mazari ne akwai bayanin da ya akan mazari ne na fi'ilin da yake ya haura harafi uku ya aka ce a min sulasi la yadilla hurfi bi maf'alin to a ƙarshe sai ce ne ƙarshen fasalin sala maf'uli gairi zisala saki bi'i sub ko sub ne ko lima lahu lima ne ne ne minhu lima maf'alun wa maf'ilun ju'ila ko to kaga to ayo kasmi maf'uli gairi zisala saki sub minhu lima maf'alun wa maf'ilun ju'ila to wannan za a kawo kamar sunan maf'uli ne shi ko sunan maf'ulin cewa ka dama a kawo shi kama awon murari kama a tunda ana cewa ya ta'allado muta sai a sake ya lakin awalan jirila niman ko mimun turanmu wa in ma kaula akhiri hi fatata صارت مفعول وقد حصل من الثلاثي بالمفعول مستزنا wannan sunan muta'allar din masjadi ne ne ko sunan makani ko sunan makani wani ne ka fani fata da mallai ta jaziyan bi husna wala fi bihi muta'allad mallai ta jaziyan bi husna shi wannan baitin akwai ijazi ko idinari ko musawa ce ta fani fasada labarin da farko ya aka kawo shi ibtida'i ne ko balaji ko inkari balaji ne wa'inni kafani in ma an dubi cewa an kawo labarin ita kanta inna kuma jumla sai a gama kamar yana tafiya inkari tunda an ƙara ƙarfafawa ko da aka kawo labarin a matsayin jumla وإن كفاني فقد من ليس yasa nan kawo inna ɗin isnadi ne ko nan karfafawa nan ya karfafa kamar wannan ko fakada ɗin da an shafe fa'ilinsa ko ya zama an yi ijazi na shafe fa'ilin shi ma jazin an shafe mafulansa shi ma ya zama a nan an yi ijaz wala fi qurbihi muta'allal wala fi qurbihi muta'allal sai dai wannan kama akwai musawa shi ma a cikin sa ko in ba dan takadimi da tahirin da aka samu a ciki dangane wato a nan gaba kowane baiti za mu ringa bai ta fuskar a ruri shi yasa wannan baitin za a fara fita a rorinsa amma daga yanzu duk in an karanta baiti matsalan na gaba za mu saurari shehu babba ya fata mana da arorin sannan an je na gaba sai a saurari ma ba shehu ya fita arorin haka dai kowanne aka karanta sai a samu wanda zai fitar da arorin a ga wani jihadi ya faru ko ba jihadi ko ya sa sai mu koma baharu ɗauyi kenan ko a ajiri gururan an fatar bi su zuru sun zuwa a dajin abin mawaruka da afa dama ba tsawo ne da shi ba wa'in ni fa'ulun ku kafani faka mafa'ilun da mallai fa'ulun fajaziyan mafa'ilun wannan kawai ita ta zo daman makabura lalle lalle a rora bi husna fa'ulun wala tiƙur mafa'ilun ta zo kubutacciya ita ma bihimu fa'ulu ta zo da kabaru ta'allalu mafa'ilun ita ma ta zo da kabaru shi yasa ciki tafiloli guda takwas guda uku sun zo makaburai guda biyar sun zo ba abin da ya taba su ko guda biyar ba abin da ya taba su guda uku ko sun zo da an musu kabaru to wannan kenan baitin zan sake mai tashi ko ثلاثة أفهاد فؤاد مشيع مشيع وأبيض إفليت وأيضا و وسفراء وأيدل وسفراء وأيدل ثلاثة أفهاد فؤاد مشيع شيع وأبيض إفليت وسفراء وأيدل ثلاثة أفهاد فؤاد مشيع وأبير إبليس وسفراء وعيدل ثلاثة أسهار فؤاد مشيع وأبير إبليس وسفراء وعيدل cewa shi kan cewa ya rasa wanda ba zai saka masa da kyakkyawan aiki da ya ba wanda ba shi da mamora don yana kusa da shi ba morarsa don yana kusa da shi to akwai abu uku akwai abin da yake ya isan masa wannan shi salasatu asali wannan salasatu din shi ne fa'ilin kafa in abokai guda uku sun isan mun wannan abokan zama guda uku sun isan mun wannan da na faɗa a baya na gwammace in zauna da waɗannan guda uku inda yana tare da wannan guda uku ba abin da zai haɗa ni zama da shi wancan na baya na farko su'adun zuciya mushayya'u wanda yake abin rakawa ma'anar zuciya abin rakawa ita ce zuciyar da ba ta ɗan ko da ita kadai ko da ita kadai duk inda zai shiga gani yake ai kamar da mutane ba shi yasa ba a cewa ni kadai zai shiga nan wani kadai za a ce in tafi waje kaza a'a wani kadai za a ce in ruwa ne ko in ruwa ne ni kadai a'a shi zuciyar ta ta koyaushe a rarrakawa ce ma'ana baya shayin tarako ne shi ne ma'ana fu'adun mushayyau zuciya wadda take a barrakawa ruwa a biyar sai kuma takobi fari isiletun wanda yake mai matuƙar sanzi mai sanzi ba wani kauci a jikinsa kai shi ne gaba ɗaya ko ina ko ina sai shi ne shi ne a biyar istilitun wasa fara'u sai kuma kwari aidalu wadda take mai tsawon kai mai tsawon wuya shi inda ga bakarsa a hannu ga takobinsa ga zuciyarsa to ai ba abin da zai dame shi cewa ba wani ma tare da shi ko ba ne ko ba ne duk wannan bai dame shi ba isilitin wato da yake mai santsi matuƙar santsi kwarai safara'u kuma sunan wato kwari ne aidalu wadda yake mai tsawon wuya ana cewa aidalu wato abu wanda yake mai tsawon wuya sai abu mai tsawon wuya sunan su aidalu ita farin tasa wato mai tsawon wuya ce mai tsawon wuya ce yake cewa tun da ya samu wa'annan aiki kenan bai damu da wanda duk ma ya rasa ba ko wane ko ko wane ne wannan salatu asarin din shi ne fa'ilin kafa ne ba ke ta nisan adadin saboda me madudin muzakkari ne ko saboda ashabu jami'in sahibu ne sahibu ne shi yasa sai ta nisan adadi ko dama an ce daga uku zuwa goma ana zuwa da tani ana zuwa da shi wannan sai idan ya zama ana lissafa muzakkari na shi ajima a hadihu muzakkara salafatan litta'i kulli la'ashara fi ajima a hadihu muzakkara inda yin malika ke fada alfiya ko to ga ya kawo shi asabu yan sahibu ne ko wannan jam'i ne asalin asabu dai jam'i ne na killa ko inda shi ibn malik din yake faɗa cewa filatun afulu summa fi'ila summata af'alun jumu'u killa af'alu ne shi yasa jam'i ne na killa amma akan yi amfani da shi ana nufin da yawan ko akan yi amfani da af'alun ana nufin da yawa kaɗan ko inda shi kansa yake faɗa wa ba'aru za bi kasaratin wara'an ya fi jama'a wa aka ja a sassubin to aka amfani da shi jamul killa ana nufin da yawa ko ga ce wa arjulakum wa arjulakum aqulu ne yana daga jami'in killa amma ana nufin da yawa ko abu dai asali jami'in killa ne to kuma nan ya dace tun da dama abu uku ne yake lissafawa zai kawo jami'in killa ne salasatu ashabin fu'adun fu'adun menene badali ne badali ne badalin ne daga salatatu wanne ne a cikin nau'o'in badali guda nawa ne muke da shi ya kai shida ko nawa wanne iri ne a cikin badalun Ah, ya zama kenan shi fu'adun ɗin shi ne salasatun gaba ɗaya duka? badalul ba'ari ne minal kulli eh ai wani ne fu'adun ɗin wani abu ne daga cikin salasatu ɗin ko ba'aru ne daga cikin salasatu ɗin guda ɗaya ne daga cikin ukun shi yasa badalul ba'ari ne minal kulli wa abyaru mushayya'un tsakanin shi musnadu ilaihi an masa sifa ko an masa na'ati me yasa aka yi masa na'ati a nan musnadu ilaihi ya zo da na'ati an masa sifa fu'adun mushayyau ba ce fu'adun ba kawai saboda ya me asul ma'ani take faɗa game da kawo ga wannan ai abamu amma babun musnadu ilaihi fa me yace game da tarihi an yin sifa to kaga wannan dan wato ta hasisi dan in dai ta magana zuciya ce ake ake kowa ma yana da zuciya to amma wani zuciyar tasa ba mushayya'un ba ne ba zuciya ce wadda take mushayya'un ba da wani abu dan kaɗan ma za ka ce ta ce amma tsoron yi yake ko shayin yi yake zamanin fa'adu mushayya'un shi ne wanda zuciyar guda ɗaya amma gani take kamar tare take da dubu ko fiye da haka yasa ba ta shayin haɗawa ko ina wa'adin mushayya'un wa'ad yaro isilitun shi ma dai wannan abin da ya sa shi nan kuma zai iya zamowa dan yabo zai iya zamowa dan yabo domin isilitun da aka kawo sufar abiyaro dan ayyabo ne cewa takobin fa mai santsi ne ba wanda yake wani wajen ya fara tsatsa ko ya dakushe ba a'a ko ina ka taba ji za ka kawai santsi ko ina ta taba cikin takobin santsi ne ba inda ya dakushe ba inda ya wata tsatsa ko abin da ya kama da haka wasa fara wa ai da shi ma nan na atin da aka kawo kamar dan yabo ne an kawo ne dan yabo abiyaru baya sarrafa me yasa abiyaru baya sarrafa to sifa da wani sai safara'u ma baya sarrafa me yasa baya sarrafa alifin maududa ko shi ya sa wannan illa ɗaya ce ko ya mai durat da shi ma ke faɗa game da wannan da kibra an nufi mutum ma faj'al salatu sabita alayhi summa fa'al bi haka lahika fataj'alu والجمع يستغني ومثله مؤنث بالالف مؤنث بالالف كينا سفراء مؤنث ne bil alif illa da ya gani bi fardin illati da shi da jami'i sun wadata da zamawar illa guda ɗaya ko to wannan baitin da yake nan sai wasa kira mai tafi ko guda uku ma wanda ake bukata zuwa gare su lalle lalle a rayuwa ana son rayuwa ta inganta na farko dai akan wanda yake shine ka gaba a kome shine himma cikakkiyar himma in dai ba himma da abin da himma ke nema ko bayan da za a yi rayuwa ko ta yi gaba ko bayan da za a samu wata nasara a rayuwa himma ko ba ta kasancewa daman sai da zuciya wadda take tsayayya sai wanda yake yana da dakakkiyar zuciya ko to ya fara kawo fu'adun mushayyau saboda duk sauran abubuwan idan ba da himma ba ba da zuciyar da ta dake ba ma sai ya zama ba amfanin ko yanda akwai baiti na mutanabbi ko bayan mutane ma akwai masu irin wannan ma'ana wanda suke faɗa cewa ai takobi dukkan takobi in ka bayar ga wanda yake matsoraci ba abin da zai da shi ko ya ɗaga ya yi tsara ma sai ba zai yanke ba saboda ne inna suyufa ma'allazina gulubin ka gulubin ko dole sai wanda yake shi kansa zuciyarsa a zare take a tsaye take kamar takobin sai ne in ka ba shi takobin zai iya tsara a ga natijar tsara amma idan ba tsayuwar zuciyar ai duk abin da aka tara ma ko ba za a ga mamurarsa ba shi yasa ya fara kawo fu'adun mushayyau fu'adun mushayyau to sannan kuwa dole an samu himmar a samu abin da za a gwada himmar a kai ko sai kuma abu iri biyu ne akwai wanda yake kusa da kai zaka yi kokarin ka maganta akwai wanda yake nesa shi ma dai zaka yi kokarin ka maganta kaga na kusa za ka sare shi da ne takobi ga ka gashi sai ka daga takobi wanda yake nesa kuwa me ya rage za ka harbe shi shi ma ba masu cewa sai magana ta kusa ce za su maganta ba wadda take nesa sai dai ta zo kamar irin yadda nake fama ko koyaushe sai ga shugabanninmu kamar ba sa hangen abin da za shi iya zo shi yasa ba sa tanadin komai sai komai ya zo ya rikice gaba ɗaya sannan ko su ce abin ne yawa ko an samu sauyawa ne ne ne ne ne dai ko kaga rashin wato tanadin abin da yake nesa inda za a tafiya kyakkyawa inda za a rayuwa kyakkyawa sai ya zamo abin da yake nesa ma za a yi tanadinsa tun kafin ya zo an yi shirinsa an maganinsa shi yasa sai ya zo ma ba a san ya zo ba amma ba sai san da abu ya faru kuma a ita cewa ai kaza da kaza mutane ne suka yawa ai an kara kaza ne ba ai shi yasa rashin tanadi ne kenan yasa shi ya faɗa a nan jahili ne amma ya faɗa abin da koyaushe ma su ne umda a rayuwa wayawa tsayin daka akwai zuciya da take tsayayya tsayin daka a na biyu akwai tanadi na tarar abin da ake tare da shi duk wata rigima da gata-gata za a iya tararta a yi maganinta na uku akwai tanadi na cewa rigiman ma da take daga nesa bata riga ta zo ba ita ma za a yi maganinta nan aka ce sai wacce ta taho din ta taho ga wacce take nan kuma daman shi kenan sai komai ya rikici ga wadda ta taho ta zo ga wadda daman take nan tana nan ita ma to yaushe wacce za a yi maganin a ciki duk sai a kasa so shi ashabin jami'in sahibu sahibu yana da jam'o'i sun kai guda nawa sun kai guda nawa jama'o'in sahibu sun kai shida ko bakwai ko sun haura akwai sahabu akwai me akwai akwai sahabata akwai me kuma ai ana amfani da shi kwarai a matsayin jami'in su masgari ne ko amma yana zuwa a matsayin sunan jami'in akwai me kuma akwai siyabu ko sun kai guda nawa a rubutu dai kuma ko ya faɗa awansa a faɗi kuma wani suna wanda shi ma ya samu jam'i da irin wannan awa kuma a gane a ciki akwai wanda yake jam'i ne akwai wanda yake sunan jam'i ne ba wai jam'in ba akwai wanda yake sunan jam'i akwai kuma wanda yake jam'i akwai wanda yake jam'ul jam'i ne kamar irin su asahibu ko akwai asahibu waye yake da kamus kamusu muhim na fairuz abadi sai na bashiru ma mutum kai ne da ke kusa da yan littattafan ko mala hadisi ya tafi ko akwai na ko akwai na yan littattafan ne an mala da zaki na shi wani abu da za ki sai ta tula abu su ba shehun kamus a dubo a gani jam'in ya kai guda nawa a ciki wanne ne jam'i sak wanne ne ismul jam'i wanne ne kuma jam'ul jam'i a ce ashabu a ce ashabu to a da kuma jam'i iri nawa ake masa akwai adiratu wanda ya zo guri da yawa a ƙur'ani ko akwai kuma ko iyakarsa kenan suna ne fu'adu zuciya ko an kira zuciya da suna da yawa a kawo kama guda hudu banda fu'adu sai wanne fu'adun mushayya'un mushayya'un sunan makuli ne ko ya zo sa giyasi ko tunda za a ce shayyahu yushayyi'uhu aka ɗauke yar aka kawo mimi yushayyi'u sai kuma aka yi fata don ya zama sunan mafuri ko وهو إن فتات صار اسم مفعول وقد حصل من الثلاثي بالمفعول متزنة wannan kenan ne ko wannan din sai a rubuta su من المرسل متون يزينها رسائل قد نيدت إليها ومهمل حتوف من الملس المتون يزينها رسائل قد نيدت إليها ومهمل حتوف من الملس المتون يزينها رسائل قد نيدت إليها ومهمل هتوف من الملس المتون يزينها رسائل قنيدت إليها ومهمل ya faɗi wato safara'u wato kwari nasa yake shi yana wato wannan ya isa masa shine yake faɗa cewa hatufu wannan farin wanda yake mai ƙara mai murya hatufun daga hatasa hatasa wato bi ma'ana sawwata هاتف هاتف الداعي أو المصوت أو الصائت هاتف هتوف وجدتك مليون قارة من المرسي دقا baka wato ko fari wanda yake mai matukar santsi a jikinsa akwai santsi a jikinta itacen nata ba inda yake yayi wani kaushe almutuni wanda yake kuma masu ƙarfi masu matuƙar ƙarfi ya zinu hara sayo da damfare-damfare ke ƙawata ta an damfara abubuwa da yawa gare ta wanda suke ƙawata ta ganni da hakika aka rataya ilaiha zuwa gare ta wa nihimalu da maratai da maratai tana da maratai mihimalu sunan alako yana ɗaya daga cikin auna-aunan alako kame ya milaniya yake fada wa kame fa'alin to kaga ana kawo shi bisa wa mifa'alu mifa'alu kamar wannan mihimalu mihimalu gurin da ake rataye abu maratayar abu hatufun ta'udu ne daga hatafa ko hatafa ya hatifu ake cewa ko hatafa ya hatifu minal mulsi mulsi jam'i menene amlaka ko kuma ko ne malsa mace za a ce malsa namiji kuma a ce amlas ko amma dukkanin su a iya musu jam'i bisa mulsu kamar ina misalinsa kamar wanne eh amma dukkanin su biyun a iya musu jam'i bisa fu'ulu kamar hamaru da hamra'u da a iya musu jam'i da humuru ko ahamaru da hamra'u ko abiyaru da baira'u a yi masa jami'i da biru shi ma dai biru asali fur'uli ne ko fur'uli ne to amma sai nauyi ya koma biru din ko aswadu da sauda'u jami'in a ce sudu ko a awaru da aura'u jami'in a ce uru ko a ama aniya ujan in a ce ummiyu ummiyu ko da irin wannan yana da yawan zuwa ko da tana yawan zuwa ko ba ba mai alfiya ko da mun ji baitin da mai alfiya na labaran ba ka alfiya kai ka tsaya mun zo daga ne ko ko akwai masu yin alfiyan ne ai ba ma sai ga sai ga malam da zai ya lamu zai ya sai kace baka je wajen ba mulkil mutuni ba ko masu tsananin karfi ya zinu ha fere ne daga zana ya zinu ya zo babun fa'ala ya fi'ilu me yasa ya zo babun fa'ala ya fi'ilu jalibi ne ko shuhura jalibi shine ya azo ya yi ya mai lamiya to ya faɗa a gaba da wannan in awil ya ainihin ko shi ne auka a ta ka zal mura'atu laziman ka hanna dala to yazinuha rasa'i'u rasa'i'u ma layan sarifu ne jam'in rasi'u ko rasi'atu abu dan farawa guda daya rasa'i'u ma layan sarifu ne saboda sigatu muntahajju mur'i ne kadini da wani alamza ta rasa'i'u asalinsa menene mai da ko saboda ta zo bayan alifi ta zo da wasali bayan alifi ta kamar da ita alhamza ko kamar ta a misali kamar ta ne a to shi ma na sahifa ta haka ne waka iu jam'in waki a to haka ne shi ne bada'u shi ma jam'in badi'u ko badi'atu haka ne shi ma dala'ilu shi ma jam'in dalilu haka ne qad nidat qad nidat qad ma'anonin da sun kai nawa qad kuma me ba ta je qad sani da an yi wannan ko baitocin da jihu kat isman ka hazu wa nukil irabu ha wal qawlu bil bina wa isma fi'lin misla yakati ya to ko في قوله قد أشهد الكرن وقد يعلم ما أنتم وهذا المؤتمر تو أنا قد وجهتي قد تنقبع دي إلي نوشي كو ما أنون قد قدانوني قد ما أنون تقدانوني بقي نيكو تو wannan ta mece ce kadini da ilaiha amma nonin nan bakwai wannan kad ne ta dauka ta harafi ce kenan ko harafi ce ba suna ba tana zuwa suna tana zuwa harafi ko a cikin ma'anonin akwai da yake suna ce akwai kuma wanda yake harafi ne ko to nana harafi ne lista hakiki kadi ni dat ni da ilun mabaniyun lil mafuli ko fi'ilun lam yusamma fa'iluhu a ka'idar da ake bi idan fi'ili ya zamo lami sama fa'iluhu wajen na rukoshi wa amma wa amma idza kana mu'tallal idza kana mu'tallal za ka na filan a jofa kakaza ya me lamiya yake fada fati bihi wa kasirhu iza tasala bi ainin italla shine kamar wannan kenan ko wannan wajen shine shahidi a kan nan tunda daga nada ne nada ya nidu amurari shi yasa ajwaf ne ya yi shi dai anan da ya sadu bi aini ne ikalla shi yasa farkon za a yi masa kasara kenan nida nidat ilaiha kan nidat ilaiha naibul fa'il mustatirun ko nidat hiya ilaiha kan nidat hiya ilaiha akwai dalilai wajen guda bakwai wayanda suke ma'anawiyai wanda suke sa a gina fililil mafuli akwai dalilai kuma wajen guda bakwai su ma wanda suke lafziyai ko wanda suke sa a gina fililil mafuli sun yi sun kai sha hudu ko sha biyar ma wayan sa ciki dai lafziyai ne dai zarar lafazi ne wasu ko ma'ana kaga kama a balaga an kawo wani daga cikin na ma'anar ko cewa kama alhasu lisson tunda shi kansa fa'ili musnadu ilaihi ne shi yasa akan shafe shi lissoni da duk wannan dalilan da aka kawo dalilai ne waɗanda suke ma'anawiye to amma ba iyakar su ba kenan akwai wasu dalilan ma'anawiyan ko akwai kuma dalilai lafziyai wanda su dalilan lafziyai balaga ba ruwanta da su ba ta shiga a cikin wannan koda za ta shiga daga gefe-gefe take tsayawa ba mahallinta ba ne sosai tunda ita ta abin da ya shafi ma'ana take kula da shi ko a cikin ma'anonin nan guda biyar za su zo yatsun hannu kawai ko ma a hada dai su zo ya jari da juriya za ta yi da ni da shi ma wannan mauru'in Allah da bayan mun gama da fa'ili in Allah ya sa muna nan za mu koma kan shi wannan ibul fa'ili wanda a nan ne za mu karanta wa'annan duk dalila a kan shi na babin na ibul fa'il amma dai sai mun fara gamawa da shi fa'ili ko tunda littafin da muke na nahawu fa'ili ya fara kawowa a cikin marfu'atul asma'i ko يرفع من كل الأسامي الفاعل كقام نائب عنه كجواز سي نائب الفاعل شيء تدوكو ودي أتكي زان باشي كما وتهو هدو مغني كوزا to sai wanne na maludi dama mun yi magana a kansa ko sunan ala ne ya zo bisa daman awan da aka ce sunan ala hatufun ɗin na ake ne ko na safara'u minal mulki shi ma dai a iya cewa na ake ne a kuma iya cewa menene a a ake ne jari da majalurin a kuma iya cewa hali ne to me yasa zai yi a hali a nan nikir wasa fara'u me ya kawo aka ga daidai ne yawa an santa shi an santa shi da zara an santa shi ya shi kenan ya masa tasisi kenan ko salhali in lam ya ta'akhar aw yuhassas aw yabin sai wanne ne karashin in eh kwarai fa ko kuma ta zamo tabi'iriya ba a bata a matsayin tabi'iriya ya fi kyau ta zama tana asalin ma'anarta ta zamo daga idan tabi'iri ne إذا ظل أنها السهم رنت كأنها مرزعة سكلا ترن وتعول أجلا شيء أكوي نسا أجلا أكوي نسا سكلا أكوي أجلا أكوي سكلا نسا ديني أولا إذا إذا ظل أنها السهم هنت كأنها مرزعة سكلا ترن وتعول إذا ظل أنها السهم هنت كأنها مرزعة سكلا ترن وتعول إذا ظل أنها السهم هنت كأنها مرزعة أجلا ترن وتعول إذا ظل أنها السهم da zarar kibiya ya fita daga jikin wannan a batan da zarar kibiya ya fita daga gare ta zalla zalla yana zuwa da ma'anoni da yawa ko akwai zallal kautu anil saham ka zallal sahamu anil kautu kibiya ta